assalamu alaikum a ci gaba da tafsirin da muke gudanarwa a nan babban masallacin juma'a na kofar fada mai mataba sarkin zazzau in ba a manta ba muna nan a cikin suratul azab inda muka kwana aya na 35 za mu tashi a na shida 36 a karamakan lawo bismillah salati goma goma ga annabi
محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ونادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن إن تدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما أيون تسكو شيء yana maganan cewa kar wani sahabi ya kulla a zuciyarsa zai auri matan annabi muhammad kamar yadda dalhatun ubaidillahi ya kulla haka kuma allah ya fitar da shi a sarari kuma allah ya ce karka cukar ku cuci annabi sallallahu alaihi wasallam to shine allah ya ce gaba da cewa in dulu sha'an idan kuka boye wani abu a zuciyarku kamar yadda wannan mutum ya boye a zuciyarsa da annabi zai bar duniya zai auri matarsa a wata ko kuka boye shi min nikahin na auren su ba da bayan sa fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima hakika Allah ya zama masani da dukkan komi fa yajadi kun zai muku sakayya alayya kansa la junaha alayhi nabi abaihin amma babu laifi akan su matan annabi a cikin iyayensu wala abnaihin ko yayansu wala ikhwanihin ko yan uwansu wala abna ya akhwanihin ko ƴaƴan ƴan uwansu wala abna ya akhawatihin ko ƴaƴan ƴan uwansu mata wala nisa'ihin ko matansu almu'minatu mu'minai wala ma malakat aymanuhun ko abinda daman makin su ta mallaka min al-ima'i na kuyangai wal abidi da bayi an yarawhunna wannan ya halatta matan annabi su ga waɗannan waɗanda aka ware in dai mahaifansu ne ko yayansu ko yan uwansu ko yan yan uwansu mata ko maza ko ko gansu to wannan babu laifi su gansu wa yukallimu hunna su yi magana da su bi gairi hijabin ba cikin hijabi ba wattaqilna Allah ku tsoron Allah fi ma umirtun nabi cikin abin da aka hore ku da shi inna Allah kana ala kulli shay'in shahida Allah mai shaida ne ga dukkan komai ma'ana la yakhfa alayhi shay'un in kun yi abu yanayi Allah ya sani in kun kula koyi Allah ya sani ba abin da zai koyi ma Allah in Allah wa إن malaikatu الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا
inna Allah hakika ubangiji Allah wa malaikatahu da malaikunsa suna salati ala nabi bisa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi salatin Allah yana da ma'ana salati da Allah yake yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma'ana yawan saukan rahama ga Allah salatin mala'iku kuma duwayi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama mu kuma neman masa gafara wajen Allah kowane lokaci shi Allah ce Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi kashi wannan ya nuna babu wani abin da zai kai salati domin Allah bai ce mana yana sallah ba ya ce mai sallah bai ce mana yana azumi ba bai ce mana yana zakka ba bai ce mana yana hajji ba amma da ya zo wajen salati ya ce inna Allah wa mala'ikatuhu yusalluna kamin ya kira mu ya hore mu sai da ya ce wannan aiki da zai samu shi ma yana yi mala'ikunsa suna yi saboda haka ya kira ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda ka ba da gaskiya da Allah sallu alaihi ku yi salati akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallimu ku gashe shi tasliman gaisuwa ai kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allah kai salati bisa annabi Muhammadu kai masa taslima wato kaga anan manzo Allah ce duk wanda ya mini salati daya Allah zai mashi goma duk wanda ya min goma Allah zai mashi ɗari wanda ya min ɗari Allah zai masa dubu wanda ya min salati dubu ka faɗa na da naci za su gogayi juna wajen shiga aljanna ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutum uku ba za su ga fuska na ba ranar kiyama na farko mai saba ma mahaifansa na biyu wanda ya bar sunna na na uku wanda aka ambace ni a wurinsa bai ce sallallahu alaihi wasallam ba kuma yana ce abu hudu yana daga difayi mutum ya yi bawali a tsaye ko ya shafi fuskansa tun gabanin ya gama alwala ko kuma ya ji kiran sallah bai ce ashhadu an la ilaha illallah ba misali ne wanda na ce ashhadu an la ilaha illallah ko ce Allah ashhadu an la ilaha illallah ba to kaga kenan babu wani aikin da zaka yi ya samu karba wajen Allah ya bai shigowa kamar salati dan sadaka in kai da riya Allah bai karba sallan ma an kai da riya Allah bai karba alhamdulillah muna ma Allah bai karɓar duk aikin riya amma salatin annabi a kowane hali kai ba wani sharadi Allah ya karɓa ko da tsarki ko ba tsarki ko da niyya ko ba niyya inda kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa sallim Allah ya karɓa shi yasa Allah ya bude maganar salati ba ta da iyaka kaga sallah kana da lokaci zakka yana da lokaci haji yana da lokaci amma zikiri da salati an sa maka lokaci zikiri da salati babu lokaci kowane lokaci za ka yi zikirin nan kuma an san la ilaha illallah shine mafificin zikiri to da yake salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya yalwata shi sai ma sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah Allah ya ce mu yi maka salati wani irin salati za mu yi maka yace duk salatin da kuka yi akwai mini amma ni ina son salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita wa rahimta ala baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid saboda haka kowa yayi salatin duk da ya iya shi yasa har gobe ba a gama annabi salati ba kuma ka lura salatin kai ma ya fi karfin ka idan ka zo salatin ka kan maida shi wajen Allah ne to Allah ka ce mu yi kai ma ka yi Allahumma salli ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam yasa kaga a kowane lokaci a rabai kullun salati suke yi in ka duba duk irin salatin da zaka yi wani yayi wanda yafi naka zaka ga mai da layidu wani lokaci ce Allah kai wa annabi salati adadin numfashin masu halitta duka adadin ruwan sama adadin kasa adadin duk adin da yake kasa halittanka adadin aninninka aninninka aninninka madrubatan bi nafsiha bi albi albi albi albi albi za ka ji kowa yana yin salatinsa kowane irin salati kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama mafificinsa kai taslima da inda aka samu manya-manyan bayan Allah sun yi ta istihadi su samu salatin da ya fi kowane salati har aka zo kan Muhammad al-Bakri Muhammad al-Bakri jika ne na sayyidina Abubakar shi kenan da ne ka'aba ya ce shi kan zai shiga halwa zai ta roƙon Allah Allah ya bashi salatin da zai haɗiye kowane salati kowane salati ya haɗiye shi ya yi ta roƙon Allah ya yi ta roƙon Allah da aka tashi nuna masa ya aka yi masa ilhaman salatin fati din nan fati ma kulka sirrin ta duka a ƙarshen nan haqqa qadrihi wa miqdarihi azim Allah kai wa annabi salati haƙiƙanin yanda yake a gunka to in dai hakika ne inda yake ne a gonsa ai ruwan sama bai kai shi ba digon ruwan sama ya kai shi digon numfashi ya kai shi duniya ya kai shi lahira ya kai shi ka'aba ya kai shi komi ma bai kai shi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kai ka san shi kai ka yi shi kai ka san kayanka kai ka ce mai salatin abun ya gagare mun mayar wurinka Allah ka yi mashi salatin a inda yake abun ka to kenan sai kuma kiyama suka tashi wai an ce an yi wahayi wahayi an ce an yi ayon wani wani wahayi ai ilhama kowane lokaci ana sansa ana samun sa bayan Allah sukan aka sukan samu ilhamin tsoron Allah mutanen banza suka samu ilhamin sharri Allah ce wa nafsin ma sawa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kad ablaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha nafsin wa ma sawwa nafsin wa ma sawwa alhamaha bujuraha yanzu kafiri ba yakan kirkiri wani abu na sharri ba yayi ta watsawa a duniya ilhamin shaytan ne ba sharri shi ko mumini sai ya kirkiri wani abu na bin Allah Allah ya masa ilhamin a ciki ko dan zuma ma an mata wa'ayi balle na ilhami balle afana idin na hali ani tahzib na jibal buyuta sai zama kenan wai an kankara salatul fati ka kafirta to me ya kawo maganan kafirci anan ko ka ce Allahumma salli ala Muhammadin akwai kalmar kafirci alfatihi lima agulika mai bude abin da yake duk a kulle babu wani rahama ta Allah sai ya biyo ta hannun annabi Muhammad babu wani rahama daga Allah tunda Allah ya ce rahmati wasu yar kulle shi sai ya ce annabi ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina kai ne rahama ga talikai komi rahamar annabi ne a ce komi yana kulle ne sai zuwa annabi wal khatimi lima sabaka kai ne cikon annabawa daga kanka ba za a kara ba nasirul haqi bil haqi mai taimakon gaskiya da gaskiya Allah haqqu annabi haqqu alqurani haqqu wal hadi ila siratikal mustaqim mai shiryarwa zuwa ta barki madaidaici kai ma kana cewa ihdinas siratal mustaqim wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi salatin ne ya tabbata bisa alayansa haka kadirihi yadda yake a gunka Allah mu mu san iyakan shi ba kai ka san iya abunka to Allah kai masa lati haƙiƙanin inda yake anan wa min kidarihi da gurgudan darajarsa al-azimu na mafi girma in ka ce mafi girma ne Allah ya ce ma annabi wa innaka la ala khuluqin azim ya ce subhanallahi rabbil arshil azim al'arshi ba wanda ya san girmansa mala'ika israfilu ma ya taba cewa Allah da Allah ka kara min girma in je in ga iyakan al'arshin nan yana da mala'ika yana da faffuke saba'in aka kara mata wasu dubu saba'in yi shekara dubu saba'in yana tashi bai ga al'arshi ba bai ga karshen sa bai ce subhana rabbil arshil azim Allah ya zo zai sibanta annabi sai ya ce wa innaka la ala khuluqin azim to aka ce haka kadare saboda Allah banda jayinci mene maganan shirka zuwa nan me kalmar shirka shirka ne kafir cewa Allah kafiri bai ma san la ilaha illallah balle ma annabi salati shi la ilaha illallah ma an ce ya ce shi ba lakin lahum la ilaha illallah sakbiru shi ba bai ma san Allah ba balle san annabi mai salati kai kuma ka ce ka san Allah ka yarda da Allah ka yi wa annabi salati an ce wuyin salatin ka kafirta saka babu inda aka ce ga iya salatin da za a yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kai din nan yanzu Allah ya baka hikima ya maka ilhami za ka yi ta annabi salati kamar yanzu abubuwan duniyan da da muka samu shi wanda lokacin mutanen da aka ce Allah ya kai wa annabi salati gwargwadon duk sakon ɗin da agogon duniya ke buga Allah ka yi wa annabi salati gwargwadon duka digital ɗin duniya Allah ka yi wa annabi salati gwargwadon duk motocin duniya Allah ka yi wa annabi salati gwargwadon abubuwan da yake na duniya gaba ɗaya da sabo da tsoho da wanda za yi da wanda ba a yi ba duk salati ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma duka a tattara su gaba ɗaya bai kai haka kadarihi ba imam abin da ce ma la yarmuni haqiqatan ghayrullah ba wanda ya sani haqiqa sai ubangiji na to tunda ba mu san haqiqa ba Allah mun mai da salatin wurin ka kai mashi kai da ka san shi wannan dai kenan kuma ana ce as-salatu baina du'a baina salatayn la turadu ma'ana an kai ce Allah musalli ala sayyidina musallin kadan yankakken magana karbabbe ne wajen Allah ba kaiwa ba da komowa ce anya an karba ko ba karba ba anya na samu lada ko ban samu lada ba to hikima kenan in zaka yi addu'a sai ka gabatar da salati sai ka sa addu'an ka tsakiya sai ka kare da salati a baya to ba za a dau salatin a ban naka ba wani ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sallah a gaba annabi dai ya sallama sai ya sallame sai ya ce Allah ka gafarta mini kurakurai na kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce balan zo kai gaugawa ai baka yi yadda ya kamata ba ka gode ma Allah kai salati gare ni sannan ka karba ka nemi ruwaye kai ma Allah godiya sannan in kai ma Allah godiya kai mun salati sannan ka faɗi bukatan sannan ta karba wani ya zo kuma ya yi sallah sai ya salati annabi ya gode ma Allah ya salatin annabi zai tashi sai annabi ya ce kai dakata ai nan ne yake karban du'a'i sai ka yi addu'a to wanda ne duk malamin da kai ya kace ai mun addu'a duk bukatan da ka zo zai ce salati goma ga annabi in ka zo neman kuɗi ne salati goma ga annabi in ka zo neman aure ne salati goma ga annabi in ka zo neman ɗaukaka ne salati goma ga annabi ai shi ya san ba za a karɓi addu'an ba sai ka kara annabi muhammad Allah ne subhanahu ta'ala ya ce mu yi wa annabi salati babu wani aikin da ya fi salati annabi salati ya ce duk wanda ya lizimci yin salati so ɗari biyar a kowane rana ya ba annabi muhammadu ba zai talauta ba kullum kai salati ɗari biyar hadiyya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba dai ka ce ya zan yi gobe ba ba zai yi ba ba wai ka zama maloniya ba mutane za ce ba zai talauta ba za a ce ko za ka kingimo maloniya da sauransu a'a amma dai talauci abin da ake ce mu talauci ka wuce wannan in dai har za ka rike salati ga annabi kullum so ɗari biyar ka bashi balle kuma manzala sallallahu ce duk wanda ya mini salati ranar juma'a ana nuna mu ana nuna mana salatinsa a garin ku an kai wa annabi salati Allah ya ajiye mala'ika a kabarin wani dan wani ya rasulullah yana gaishe ka shi kuma zai mai da maka da salati in ka je madina da kan shi yake yi sadaka sallu alaihi wa sallimu taslima babu wani aikin yake salami salima da salati musamman wannan lokaci da yanzu aikin hayaniya aikin mu na sallah kullum aikin hayaniya ya shiga ciki duniya ya shiga da kawa mun shiga da kwaɗayi mun shiga da son abubuwa kana fara sallah sai shi ɗaya dinka cato na kaza to na kaza je ka kaza je ka kasuwa je ka kaza zo mota duk a cikin mota a cikin sallah in an zo zakan ma da kira ke badawa hajjin ma an ji ta hayaniya salati ne kadai ya rage da zikiri wanda su ne kadai zaka ci gaba ka rike wanda babu shakka a ciki karban ne to inna Allah inna alladhina yuzuna Allah Allah ya ci gaba da cewa hakika masu cutan Allah da manzonsa وهم الكفار سوني كافرين يصفون الله بما بغير ما بما هو منزه عنه سنا سبنت الله دا ابين دا الله يترككو غبرنسا من الولد والشريك ويكذبون ويكذبون رسوله نتيوا الله yana da da yana da abokin tarayya suna ƙaryata manzansa sallallahu alaihi wasallam masu yin haka la'anahumullah Allah ya nisanta su gabarin rahamansa fi duniya wal akhirah a duniya da lahira wa'ada lahum azaban muhina ya tanada musu azaba za'ihanatin wa huwa an-nar shine wuta
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما والذين يؤذون المؤمنين ودن سكي cutan muminai maza wal mu'minati da muminai mata bi ghairi maktasabu ba tare da abin da suka aikata na zunubi ba yarmunahum bi ghairi ma amilu suna jiban su da abin da basu yi ba su je sun yi wa qad ihtamalu haqiqa sun dauko butanan ƙarya wa isman da zunubi mubinan bayyananne ya ayyuhan nabiyyu ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ka faɗa li azwajika ga matanka wa banatika da 'ya'yanka mata wa nisa'il mu'minina matan mu'minai yudnina alaihinna min jalabibihinna su kusanta mayafinsu alaihinna akan su jamu jilbabin wa hiyal malatu shine mayafi allati tashtamilu biha almar'atu wadda mace take lullubi da ita ay yurkhilna ba'daha alruju su saki sashin sutura akan fuska idza kharajna in sun fita li hajatihinna saboda bukatan su illa ainan wahidan sai dai su bar ido daya mayan duk sun sa sun yi lullubi sun sa hijabi sannan su saki wani wani hijabin a fuskan su sai gefe inda za su ga hanya zalika wancanan ka adana ya fi kusa ila an yi urubna a san su annahunna harabi annahunna harail cewa ya'ya ne fala yuzauna ba a cutan su bi ta'arul da bijirowa lahunna gare su bi khilabil ima sabanin kuyangai fala yughadina kan su rufe wujuhahun na fuskokin su fa kana al munafiquna munafikai sun kasance ta arlamun suna bijirwa da hun gare su sababin wannan saukan wannan ayan an ce munafikai sukan zo hanyar madina suna tsare mata suna neman su lalata da su to amma ba sa neman wasu mata sai matan da suka tabbatar da bayi ne to sai zamo bayin da mata da yake musulunci ya zo da waɗanda ba bayin ba kowanne suna sa hijabi su rufe kanunsu idan su rufe kanunsu ba su iya gane cewa waɗannan ‘ya'ya ne waɗannan kuyangai ne sai suna bijiran masu duka baki ɗayansu to daga nan sai Allah ce to ku mata ƴaƴa ku bambance da ƴaƴan da yake mata wanda yake ba ba ba ku yangai idan kun yi sutura to ku saki dan wani abu a fuskan ku dan jela ku bar fuska daya don a gane cewa ku matan aure ne ba za a cuce ku ba to kuma an ce sai na Umar shi kuma yana kishi matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna fita to a cikin wannan hali sai ga matan Annabi Sauda za ta wuce sai ce saudatu saudatu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya san fadin haka da yayi Allah ba zai bari ba ya kira matan annabi ya balla mata kira a tsakiyar hanya shi yayi haka ne dun yayi yayi yayi da annabi ya ce ya rasulullahi ni ba ina da kishi ka tsare matan ka su daina bita kamar matan ka wani shi'ani zai zo ko kira ya mata mu ai ya cuce mu ya rasulullahi kakka bari mata to annabi tunda ba kawo mashi wa'ayin cewa ya hana su fita ba bai yi ba sai na mana ce to bari in yadda Allah zai yi din ya ce zauda zauda mata annabi to ya gane ta a cikin mata saboda tana da tsawo ga ta cikin mayafin amma saboda tsawon ta da irin tafiyan da ya gane to daga nan Allah ya ce kai kai kai ga dokar ku kare fita ce yau kuma da Allah Allah Allah ya zamo gafura mai gafara lima salafa ga abin da ya shuɗe min hunna da gare su min tarki sitir na barin sutura rahiman mai rahama bihin da su يسترهن لمن سترانزو لئن لم ينتهي المنافقون لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنقرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا لئن لم ينتهي المنافقين لا مقسم والله إذا منافقي بصانوا أني باكيهم قبل المنافقين سبا والذين في قلوبهم مرض دوانا دا cuta yake cikin zuciyoyinsu bi zina da zina suka ci gaba da wannan aiki wal murjibun da masu kwarbato fil madina a cikin madina al mu'minina mu'minai bi qawlihin da fadan su kad atakumul adu ba samu abokan gaba ba munafikai sai su dinga cewa abokan gaba sun shigo ko kuma in annabi ya tura aje yaki sai su dinga cewa saraya kun kutulu waɗanda aka aika su kai hari da annabi ya aike su duk an karkashe su a gudun mu ko an karya su sun gudu duk suna faɗi haka duk munafinci don su ɓata ran annabi muhammad da mutanen annabi ransu ya ɓaci allah ce to a gaya musu wallahi idan ba su bar irin haka ba lanukriyan naka bihim wallahi za mu sallada ka da su alaihim akan su lanusallida laka alaihim summa la yujawirunaka sannan ba za su yi makotaka da kai ba yusakinuka ma'ana su zauna da kai fiha a cikin madina illa qalilan sai kadan summa yakhrujuna sannan su fita manzo Allah sallallahu alaihi ya aikata haka da su lokacin da suran bara'a ta zo annabi tara dukkan munafiki mutanen sahabbai har da munafikai dama su kan zo su ne gaba gaba ya hau kan membari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi wani ya ce wani tashi munafiki ne fita wani tashi munafiki ne fita to Allah ya ce za mu sallada ka akan su salladawan kenan Allah ya tona asirin su gaban Muhammadu Rasulullah sai a kunyata mutum a ce a tashi mal'une la'anannu ne mubadina ne rama ababan nisantawa gaban rahama aina ma su ibu duk inda aka same su ukhidhu aka masu kuttulu a karkashe su taktilan kashewa ai hukuma fihim hukunci a cikin zuwa wannan ne hukuncin a kama su a kashe ala jihatil amri bisa jihan horo bihi da shi sunnatullah ai sannallahu zalika Allah ya sunnanta haka fil ladina khalu cikin waɗanda suka shuɗe min qablu can gaba min al-umamil madiyati daga al'ummomin da suka shuɗe fi munafiqihim almurjifin almu'minin a cikin munafikan su masu mu'minai karbatu walan tajida li sunnati llahi tabnila ba ka samun musaya ga sunnan Allah yasalukan nas yasalukan nas an sa'a qul innama ilmuha inda Allah wa ma yadrika la'alla sa'ata takunu qariba إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نسيرا
yas'alukan nasu mutane suna tambayan ka ya ahlu makka ta mutanen makka an sa'ati gabanin sa alkiyama mata ta kunu yaushe za ta kasance masu tambayan nan a makka kafirai ne mushrikai in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu za a yi tashin kiyama sai su ce yaushe ne amma tambayan su izgili ne kamar abu ne wanda ba zai wasu ke gani to da annabi ya zo madina yahudawa suna tambayan shi yaushe ne tashin kiyama nasu sun yaƙinin akwai tashin kiyama amma Allah ya ɓoye ta haka yake a cikin attaura su tambayi annabi shin zai faɗa musu daidai da irin na attaura ko ko zai faɗa musu wani abin da ba haka ba to duk dai Allah ya ce kul ka ce musu innama ilmuha indallah iyaka sanin tashin kiyama yana gun Allah amma ma yadrika yu'allimuka biha me ya sanar da kai biha da ita ai anta la ta'lamuha kai baka santa ba la'alla sa'ata wa taqila ta al-qiyama takunu qariban za a same ta kusa inna allaha la'ala al-kafirin Allah ya la'anci kafirai abadan ya nisanta su gaban rahama wa adda lahum ya tanada masu sa'iran wutan sa'ira naran shadidatan wuta mai tsanani yadkhuluna hada su shige ta khalidina fiha muqaddaran khuludum masu shiga a ciki an kaddara dawwaman su a cikin wutan la yajiduna waliyan ba su samun wani makiyayi ya hafazan wa anha wala nasiran ko mai taimako ya dafa uha da zai tunkude ta anon gabanin su yawma tuqallabu wujuh يوم تقلب وجوههم في النار يقول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا
yau matuƙallabu wujuhun binna ranan nan rana ne da ake jujjuya fusakunsu a cikin wuta ya ƙuluna suna cewa ya laitana ta'an Allah wayyo da dai a ce mun bi Allah wa ta'anar rasulun mun bi manzo wa qalu ayil atba'u minhum masu bin shugabanni sai su ce rabbana ya ubangijin mu inna ata'ana sadatana haƙiƙa mun bi shugabannin mu fi qira'atin sadatina jam'ul jam'i wa kubara ana da manyan mu fa adalluna sabila su suka bashe mu hanya ai dariƙar huda har muka kasa sanin hanyar shari'a babbana ya ubangijin mu tunda su suka bar da mu atihim bi ibayn min al'azab ka ba su ninki biyu daga azaba ai mislai azabina kwatancin azaban mu so biyu tunda in ba dan su ba a ganin mu da ba mu kafirta ba wal anhum ka la'ance su azimin ka azabtar da su la'anan la'ana kasiran mai yawa adadu wa bi qira'atin bil muhadati wato la'anan kabiran ay aziman mai girma ya ayyuhalladhina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ya yi wa allazina amanu ya waɗanda ka ba da gaskiya da Allah la takunu ma'a nabiyyukum kar ku zamo tare da annabinku Muhammadu kallazina azaw Musa kaman waɗanda suka cuci annabin Musa bi qawlihim da faɗin su masalan misali ma yamna'uhu an yaktasila ma'ana illa annahu azlu haka mutanen bani Isra'ila idan sun je wanka sukan yi wanka tsirara a bakin rafi kamar yadda kowa san al'adar ma'abota ruwa sukan zo ba sa jin kunyar tsaraici to su bani isra'ila in sun zo wanka sai annabi musa alaihi salamu sai ya ware ya koma gefe can ya yi wanka shi kadai sai suka shiga aibata shi suna cewa ai annabi musa yana da gwaiwa ne shi sa bai shigo cikin mutane to har allah ya kubutar da shi ya ɗora rigansa wata rana a ƙarƙaramin wani dutse da ya samu a wajen ashe allah ne ya kawo dutsen ya shiga cikin ruwan yana wanka shikenan sai dutse ya kama tafiya da rigansa ya fito yana dutse riga na riga na dutse riga na dutse riga na dutse dutse bai tsaya ba sai da je tsakiyan bani isra'ila inda za su ganshi lafiyan shi lau to suka je ya je wurin suka ga dai lafiyan shi lau sannan Allah ya ce to dauki dutsen shi ma akwai magana a kan shi wa kun nadrib bi asakal hajar fan fajarat min husna da ashrata aynan to wannan dutsen ne to Allah yana gaya wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku dinga faɗin magana irin maganan da mutanen annabi Musa suke gaya masa su cuce shi fa barra wallahu bayan sun sun cuce annabi Musa Allah ya kubutar da shi mimma qalu daga abin da suka faɗa bi an wala sawbahu ala hajari ya aje rigarsa akan dutse liyaktasila don yayi wanka fa farra al-hajaru bihi dutsen ya gudu da rigan hata wa kafa har ya tsaya bayna mala'in min bani isra'il tsakanin mutane daga cikin bani isra'ila fa adrakahu musa musa ya riske shi ba hada saubahu ya dauki tufansa fastatar bihi yayi sutura da shi fara'ahu suka ganshi wala udruta bihi ba baiwa a cikin a tare da shi wa hiya udra ma'anarsa na fatun kumbura fil khuziyati a cikin lumsaye wa kana inda Allah wajiha Musa ya zama wajen Allah ma'abocin daraja mai alfarma wa mimma uzi bihi nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam yana daga irin cutan da aka yi wa annabi annahu qasama qisman yayi rabo wata rana fa qala rajulun wani mutum ya tashi munafiki yace hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah wannan rabo da aka yi annabi bai yi na Allah ba bai yi na Allah ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji fa galiban annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi min zalika daga wancaninka har ya yi fushi sai ce to ai haka muke yarhamullahu Musa Allah ya ji kan Musa kal uziya bi aksara an cuce shi biye da nawa min hadha fa sabira ya hakuri an ce sunan wannan mutumin zulhuwaisara da ya ce annabi bai yi rabon kirki ba shikenan sai aka ja gaya annabi annabi ya kira shi ce ni ne zaka ce ban yi adalci ba man ya adulu illa ma'adil in dai ni ban yi adalci ba ko zai adalci in dai ni annabi ban yi adalci ba ai na tabe na yi hasara shikenan sai na umar ya ce ya rasulullahi wannan munafiki ne bashin mu kashe shi ya ce aka kyale shi a wurin shi fitinan al'umma na zai fito a wurin shi al'umma fitinan al'umma na zai fito to daga nan lokacin da aka yi yakin kawar su ne manya a wajen lokacin da rikici ya faru tsakanin muawiya da sai na ali su ne manya na jagora suka ware ya ce aliyu baya kan gaskiya muawiya ba kan gaskiya ya ware mutum dubu hudu ya ce ba zai bi kowanne daga cikinsu ba sai na ali ya ce to ai wanda ya bi muawiya ya yi shahadi ne wanda ya bi ni ma ya yi shahadi ne waɗannan sun fi bala'i ya je ya yaƙe su ya kashe su sai mutum tara su ne dai suka yaɗa duk fitintunu ne ne ciki to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake yin gargaɗi to irin wannan ma har yanzu idan har ka ji an faɗi wani magana wanda ba zai ma annabi daɗi ba ka faɗa kai ma ka cuci manzon Allah yanzu mutum da hankalinsa da lafiyansa ya rasa wanda zai sa wuta sai ce an ce ma iyayen annabi na wuta ko annabi ya shigar da dutse aljanna dutsen hudu ya shigar da shi aljanna don ya ce yana son sa ko ya shigar da albadarinsa aljanna ya shigar da wani dutsen wuta dun baya son sa amma ya kasa sa mahaifinsa da mahaifiyarsa kai yanzu zai maka kana ganin annabi zai ji daɗi ka zo ka ce annabi a gabansa mahaifinka na wuta ba cutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko amma mutum wai shi musulmi wai shi ya gano mahaifan annabi suna wuta to wai in me laifin su mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam dai bai zo duniya ba ya ga dan ba balle a ce annabi ya kira shi ya kibin sa mahaifiyar maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai kai haddin ma ko shekara goma bai yi ba bai wuce shekara hudu ba ta rasu me laifinta na hadda za a kai ta wuta amma wai musulmi da kanka ka ce wai kai musulmi ne mai so annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba duk yan wutan nan baka kira su ba zuwa Abu Jahl zuwa Abu Lahab zuwa ne ne sai kawai maganan ka ya koma kan annabi cewa wai mahaifan annabi na wuta imanin kenan imanin kenan Allah ya kasa shigar mu annabi da mahaifansa gidan aljanna eh kuma annabi ya faɗa cewa ni inda na biyo babu shirka a ciki iyaye na duka gaba ɗaya tsarkakakku ne ko inna ma yuridu Allah yuzuba ankum ahlul baiti wa yudhkirakum tadhira annabi ya ce na biyo ta hanya tsarkakakke ne ban taɓa biyowa ta sifaha ba kai kuma yanzu kana ɗauka kana tura su a najasa innamal mushrikuna najas mushriki shi zai je wuta to ka ɗauka mahaifan annabi mushrikai ne to sanaka karamin magana sai shi sa annabi ce ka kame hancin nan hancin nan shi zai kai mutum wuta me yana ne ka in ma ba za ka iya magana ba kai shiru mana amma ka ce wai mahaifan annabi mahaifan annabi yan wuta to Allah ne ya ce waɗanda duk suke cutar manzon Allah sallallahu Allah ya lance su ya yi waladi na amadu na ya masu imani ku ji tsoron Allah wa kuno ku faɗi ƙaunar magana sabilan wanda ya dace in kun yi haka yuslihu lakum a amalakum zai gyara ayyukan ku ya takabbalu ha ya karbe ta wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku zunubanku wa man yadi Allah wa rasulahu wanda ya bi Allah da manzon Allah lallai bakar fasa ya rabanta fauzan rabo azima mai girma na lawaya ta bihi ya samu matukan abin nemansa
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
inna arana al'amanata hakika mun bijirar da amana a salawat salloli wa gairiya da wani ta min ma fi fi'iliya daga abin da yake cikin aikata ta min as-sawabi wa tarkiya min al-iqali na abin da yake cikin ta na lada in an aikata kuma abin da yake cikin ta na hukuba in an bari Allah samawa ce Allah ce mun nuna masama ko za ta dauka wal ardi da kasa wal jibali da duwatsu bi an khalaqa biya faman ya halicci fahimta a waɗannan halittu nasu sama da ƙasa da duwatsu faman wa nutqan sun fahimta sun yi magana ba bayyana suka ki an ya hamilnaha su dauke ta wa ashbakana suka ji tsoro minha daga daukan wa hamala hal insan mutun dan adam kenan ya dauke ta ba da alliha alaihi bayan bijirowan amana a kansa Allah ya ce innahu kana zalumun mutum da kake gani mai zalinta ne li nafsihi ga kansa bima hamalahu da abin da ya dauke shi jahulan mai jahilci an ce amanan nan Allah ya ce ma Adamu zaka iya dauka sai ce ya rabbi zan dauka da abin da yake me yake cikin ta yace in ka kyautata in saka maka in ka yi muna na maka azaba Adamu ya dauka ya dauka to shine muka dauko kenan to dan adam shine Allah ya ambace shi zaluma jahula ليعذب الله دان الله يعذبتر الله متعلقة بأرنا المترتب عليها من آدم ليعذب الله دان الله يعذبتر دان منافقي مذا والمنافقات دان منافقي ماتا والمشركين دان مشركي مذا المضيعين الأمانة ما ستوزرت أمانة ويتوب الله الله يكرب توبة على المؤمنين بسا مؤمنين مذا والمؤمنات المؤمنين مات المؤدين الأمانة ما سبان أمانة وكان الله غفورا ألا ميغافراني للمؤمنين كمؤمنين رحيما ميرحما بهم دسو
سورة السبع مكية آية أربع وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور سورة سبع مكية إلا ويرى الذين أوتوا العلم آية وهي أربع أو خمس وخمسون آية سورة كنا وندلاي مكان سبع النبي هنا زمن مكة أكا سوكر سيدي آية ديش ويرى الذين آيوي خمسين دهدكو دبير بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah dukkan godiya ya tabbata ga Allah hamida ta'ala nafsahu bi zalika Allah ne ya gode ma kansa da kansa almuradu abin nufi bihi da godiyan nan as-sala'u kirari bi balmunihi da abin da ya kunsa min subutul hamdi na tabbatan godiyan wa huwa alwasfu shine siba bil jamil da abu mai kyau ta'ala bil jamilillahi ga Allah ta'ala Allah ya ya bude surori da alhamdu alhamdu wajen guda hudu kamar misali Fatiha ya bude da alhamdu wannan ya ciki suratu abana suratul kahfi ma alhamdu suratul an'am su ma dukan su an bude da alhamdulillah to Allah subhanahu wataala yana cewa alhamdu wa lahul hamdu fi ula a cikin wani aya anan kuma zai ce masa wa lahul hamdu fil akhirati ma'ana dukkan kowane lokaci a gode wa Allah shi yasa mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi muka bi kowanne annabi mu Muhammadu mu kuma Hammaduna masu yawan godiyan Allah masu kima suka cewa ba wani bautan Allah da tun daga farkon halitta ake yi ba za a bar shi ba har lahira sai godiyan Allah da aure godiyan Allah da aure annabi Adamu tun da aka halicce shi godiyan Allah ya fara ya aure Hawwa in an je lahira ba sallah ba azumi ba zakka abinda zai rage a can godiyan Allah da aure su kaɗai za su rage to anan idan ya ce a gode masa a farko a gode masa a ƙarshe farkon godiyan Allah duk abin da ka baka ce alhamdulillah in ka samu lafiya alhamdulillah in ka dawo alhamdulillah kaga mumini ko ciwo yake yi jiki da zafi aka ce ya jiki zai ce alhamdulillah alhamdulillah ko ya je kasuwa bai ci riba ba ya ya kasuwa ce kai alhamdulillah amma dai alhamdulillah amma dai ana jin jiki sai ya gabatar da alhamdulillah saboda albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai ce a'a bai gode wa Allah ba to Allah ce a duniya kenan komi ka ce alhamdulillah to akwai alhamdulillah da za a yi wajen guda shida guda shida in an je kiyama na farko duk in an tashi taron kiyama za a gode ma Allah lokacin da zai Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun za a taru ne gafirai da kowa da kowa ana tattare Allah da ya zo zai ce to shikenan ina kafirai kuwa ne ku bar muminai kuwa ne kubar muminai to kafiri zai ware to lokacin nan sai muminai su ce kai alhamdulillah allazi najjana min alqawmi zalimin mun gode ma Allah da ya tsirar da mu daga mutane azzalimai kafirin kenan godiya na farko kenan sai zuwa wajen siradi in an je wajen siradi in muka ketare sai mu ce alhamdulillah allazi azaba anna alhazana mun gode ma Allah da ya fitar mana da bai tafiyar mana da bakin ciki dan bakin ciki bai kai yadda za ka ketare siradin nan ba dan siradin ya fi gashin gida siriri ga kaifi ga wuta a ƙasa manzala na can gefe yana rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim Allah ga mutane na nan Allah ka tsirar da su Allah ka tsirar da su Allah ka tsirar da su da ka ketare sai ka ce washi alhamdulillah alhamdulillah kamar kaga wuya kana ganin za a tsira ko ba a tsira ba kana gama ce kai na gode Allah na gode to dan zamu ce alhamdulillah alladhi asaba anna ma zahadan sai wuri na uku dan mun zo kofan aljanna muka wanka da ruwan aljanna sai mu ce kai alhamdulillah alladhi hadana li hadha mun gode ma Allah da ya shiryar da mu da wannan in ba dan shi ba za mu shirya ba to sai mun je aljanna idan mun shiga kofan aljannan kuma matan mu duk suka tare mu mala'iku suna tare mu barka mai gida ka dawo ka dawo ce haka aka yi haka aka yi sai ce kai alhamdulillah alladhi ahallana daral muqamati mun gode ma Allah da ya shiryar da ya sauke mu gidan zama dan nan ba gidan zama bane gidan wucewa ne to yau gashi mun zo gidan zama daram to mun gode ma Allah to na biyar sai ka tabbata aljanna din gasga duk wannan shimfiɗa naka ne duk wannan mulki naka ne a'a ka zauna kai na kalle kalle ka kalle nan ka kalle nan o'o sai ka ce kai alhamdulillahi alladhi sadaqana wa adamu mun gode ma Allah da ya mana gaskiyan alƙawarinsa kuma wa auratan Allah ya gani da mu da irin wannan ƙasa to can in an ka maka abinci matan ka sun kewaye zaka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah ce wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin wala wal hamdu fil ula komi mu ce alhamdulillah komi mu ce alhamdulillah wala wal hamdu fil akhirah komi in mun kare komi din ni'ima ya sauka an zauna daba an dafa ba ba inda zaka yanzu gidan aljanna kenan da yace alhamdulillah akhiru da'awahum alhamdulillah rabbil alamin to shine ma'anan alhamdulillah ala kulli hali wa walakin Allah shine gwai fi bilihi a cikin aikinsa al-khabir mai masani bi khalqihi da halittansa ya lamu ma ya riji fil arli Allah ya san abin da ke shiga cikin ƙasa kama in kamar ruwa wa gairihi da waninsa wa ma ya mina Allah ya san abin da yake fita daga ƙasan kanabatin wa gairihi kamar tsiro da waninsa in ka sa tsiro naka Allah ya tsarar wani kuma ba sai an sa tsiron ba Allah ya tsarar da shi ana shuka ciyawa ne Allah ke tsarar da shi da wasu abubuwa ne da dama wanda ba shuka ba Allah ne ya ga dama ya tsirar da shi kai ma ka sa Allah ya tsirar maka to da wanda ka san da wanda baka san ba ba wanda Allah bai sani ba wa ma yanzul minas samai Allah ya san abin da yake saukowa daga sama min rizqin na arziki wa ghairihi da waninsa wa ma ya'rudu abin da yake hawa biya a cikin min amalin wa ghairihi na aiki da waninsa domin duk sanda ka gama aikin aikin ibada mala'iku za su ɗaukaka shi su kai shi har gaban ubangiji shine Allah ce na san abin da yake hawa zuwa sama na san abin da yake sakowa daga sama din arzikin ruwa ne da waɗansu su wa huwa rahimu Allah shine mai rahama bi awliyaihi da majibantansa al-ghafur mai gafara lahum gare su
wa qala allazina kafaru la tatina sa'a qul bala wa rabbi la tatinakum alimul ghaib la ya'zubu anhu min qadratun fis samawati wa la fil ardi ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم وقال الذين كفروا وأن سك كافر سنشي لا تأتينا الساعة sa'al kiyaman nan da ake faɗa ba za ta zo mana ba ba gaskiya ba ne Allah ya ce kullum ce masu bale za ta zo muku warabbi kuma ka rantse masu ka ce na rantse da ubangiji na ta alkiyama za ta zo latajiyan kun alimul gaibi ubangiji shine masanin gaibi bil jarri sifatun alimul gaibi warabbi khabar mubtada'in alimul gaibi wa allama bil jarri la ya azubu an ku miskalar zaratin misalin kwayan zarra da kuka aikata bai buya ma Allah asgarin naunati fi samawati a cikin sammai wala fil alli ko cikin ƙasa wala asgara ko wanda ya fi karanta min zalika daga wancanan ka wala akbar ko mafi girma illa fi kitabin sai ya tabbata a cikin littafi mubinin bayyananne mai bayyana komi shine lahul mahbud duk abin da ka gani alagun mabud akwai shi komin girmansa komin karantansa Allah ya yaka ne liyazi allazi na amanu dan ya saka mu masu imani biya a cikin ta wa amilu salihat suka aiki na kwarai ulaika wadancan nan kalahum magfiratun gafara ya tabbata gare su rizqun da arziki karimin mai girma hasanin mai kyau fil jannati a cikin aljanna walladheena sa'u bi ayatina wannan da suka yi aiki a cikin bata ayoyin mu alqur'ani nam معجزين أي وفي قراءة هنا وبما يأتي معاجزين أي مقدرين أجزنا سنة قدر جديا ومو أو مسابقين لنا كو سنة تيري منا فيفوتونا تيري منا لذنهم أن لا بأس ولا إقابة سنة شوى باب تاشي قيامة با عقوبة أولئك ودنشانك لهم عذاب عذاب يا تبت غريس من رجز sai yin azabin mummunan azaba alimin mai radadi biljarri alimin wa rabi ko alimin sifatun lirajinin au azabin wayanan ladina wutu ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفتري على الله كذبا نم به جنة بل الذين لا يؤمنون في الآخرة في العذاب والضلال البعيد ويرى الذين أوتوا العلم وأنن أكباس علمي سنسني أي مؤمن أهل الكتاب مؤمن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام كما عبد الله بن سلام وأصحابه لصحابانسا alladhi unzila ilayka sun san abin da aka saukar ruwa ubangijinka min rabbika daga ubangijinka ayil qur'an huwa faslul huwa al shi gaskiya ne wa yadi yana shiryarwa ila siratil aziz hamid zuwa tabarkin ubangiji buwayayye abin godewa ay allah dhil izzati mahmuda wa qala alladhina kafaru wadanda zo kafirce sun ce ai qala ba'duhum ala jihati ta'jib sashi sun faɗa bisa jihar jin mamaki libali Allah dullukun ba za mu yi maku nuni ala rajulin bisa wani mutum shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yunabbiukum yukhbirukum yana ba ku labari annakum cewa ku idza muziktum in an yanye in yanyanke ku kullu mumazzikin dukkan kekketawa innakum lafi khalqin jadid ku za ku zamo cikin sabon rayuwa su abinda suke gani mutum ya mutu an sa shi a kabari gabobi sun tsinke ya zama kasa suna mamaki wai wani suna wai a zo a ga wani mutumi gashi yana faɗa mana cewa wai in an kyakketa mu duk mun zama a ƙasa kuma za mu sake sabon rayuwa aftara ala lahi kariman shin ya ƙaji ƙarya ne ga Allah bi fatil hamzati lil istifhami wasu gina biha an bi hamzatul wasli asali a iftara ne aka wadatu da adik kadiban ƙarya fi zalika an bihi jinnatun ko yana da hauka ne jununun tahayyala bihi zalika wanda ya kaddara cewa in an mutu za a rayu قال تعالى الله تعالى ce lafiyan shi lau balil ladina la yu'minuna bil akhirati sai dai waɗanda ba su ba da gaskiya da lahira ne an mustamilati ala al basi wal azab wanda ya taru bisa tashi da azaba sun tabbata bil azabi a cikin azaba fiya a ciki wa dalal da bata al ba'id man zanci an al haqqi gabanin gaskiya fi duniya a duniya alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin akan makalla wannan yana tambaya ne waya matsayin sallar mutumin da yakan riga liman yin aiki ko kuma su rika yi tare a matsayin sallarsa idan kana rigan liman a kowane aiki malaman fiƙo sun ce haramun kake yi kamar ana tsaye ka riga shi ruku ko ka riga shi zuwa sujada ko kuma ka riga shi tasowa duka waɗannan haramun ne idan kuna yin daidai da shi musawat shi ko makaroni ne amma banda banda wajen shiga da fita in ka riga liman sallah babu in ka riga shi fita babu amma a tsakiya kamar yin gabbarori ko zuwa ruku ko zuwa sujada ko da sauransu kana aikata haram amma sallah bai bace akan makalla wanda yana tambaya ne wai a matsayin mutumin da yake zagin wani a cikin zuciyarsa ba tare da ya gaya masa ba to ai Allah bai kama ka da abin da kai magana a cikin zuciya kai ta istighfari wannan din ya mutu a cikin zuciya ka ya zama wasu wasi ke da zuciya wasu wasu wasu khannas alladhi yuwaswisu bi sudurin nas min al-jinnati wan nas lalle kar ka bari ka fito kuma mala'iku ba su gama na zuciyan Allah ne sa na zuciyan in ka faɗa ne sai an rubuta kuma ya lalle bi gare ka saboda haka kai ta neman gafara kai ta yawan zalati don wannan abu ya bi da mummunar dabi'a a cikin zuciyar ka akan makalla wanda yana tambaya ne wai yaya zai yi to ana bin shi bashin azumi ne na wancan shekara kuma bai biya ba ga wannan kuma ya zo yana ci gaba da baya abin da sauki sai ya ci gaba da na wannan sai ya gama in ya gama sai ya biya na bara kowane rana ya yi biya sai ya ciyar ya ba da mutuntabi kafaran tsallake shekara da ya yi bai ba
akan makalla wannan suna tambaya ne akan cewa wai ya matsayin mutanen da za su zo masallaci idan sun zo masallaci da wuri sai su sa cirbi ko su sa wasu abubuwa wanda ya hau cewa sun tsare wasu wuri kuma idan mutane sun zo sai su hana su zauna a wannan wuri bai dace ba dan masallaci ba dakin ka bane ba daki na bane dakin Allah ne wanda ya riga zuwa shi ke da wurin idan an ga irin haka to a yi mashi nasiha in yaki a yaƙe shi a zauna a wurin shi wancan in yana son wuri ya zo da wuri mana ai ba wani mai riga wuri a masallaci ya ce na kama wannan wurin sanaka ba daidai bane kuskure ne in yana so da wuri sai ya zo da wurin ya zo ya zauna a wajen amma mutum ya tsare wuri don da ya wani kan gani har a tada sallah wata rana wani ma bai zo ba sai an tada sallah sai a ce to a zuwa cika sahu wata rana za a yi ba cikon sahun ba akan makalla wanda yana yana tambaya ne wai ya wai ya halasta mutum mahaifinsa ne ya rasu ya halasta idan ya shekara ya sa a yi mishi karatun alkur'ani a dafa abinci a yi sadaka da sauran ya halasta wani ba dole sai ya shekara ba a kowane lokaci idan mamaci ya mutu aikinsa ya yanke in ji annabi in aikinsa ya yanke sai dai in ya bar wasu abubuwa ɗa na kirki wanda zai masa addu'a to ka ba dole ne karkace ka ayyana wani shekara ko wani kwana kaza ko wani kwana kaza kowane lokaci ka yi nau'in sadaka gare shi Allah ya karba karka ayyana shekara yanzu ya zama kuma a cin shekara ai ba ai na bara ba ba ai na baɗi ba ba ai na kaza ba a'a a kowane lokaci ka samu dama ka yi abincin kai walima ka ba da sadaka ladan da Allah zai bayar Allah ya kai masa kabarinsa ka sa a karanta alkur'ani kai masa istighfari kai masa sadaka ko ka samu kuɗi babba ka yi kuɗi mai yawa sai ka samu fili ka gina masallaci da sunansa duk aikin alkhairin da yake gudanarwa a masallacin nan Allah ya kai ma kabarin mahaifina amma ka ayyana wani lokaci ka ce shekara shekara ko menene sauransu zai zama makaru akan masalla wanda yana tambaya ne wai yana neman mafita ne malam ya gaya mishi mafita ya ɗauko aure ne yake son zai yi to da yana son wannan aure sai iyaye suka ce ba sai dai wannan aure ba sai ya yi digiri shi kuma yana da halin da zai yi wannan aure kuma ya musu yana son yi wannan aure don haka wai yana neman mafita ya rayu an iyayen ba su kyauta ba za su sa ya shiga wani hanya za su sa ya shiga wani hanya ai babu wani lokaci daga lokacin da yaro ya balaga ko lokacin da ya isa aure to tun da ya yi sa'aure shi kuma zai abin shi me na ko na digiri in ya yi an ce muku ba zai digirin ba ne in to ya gani ya aure mata za ta hana shi digiri ba su ba su hana bai dace su hana shi ba su iyayen ya kamata a gaya musu wannan ba alkhairi ba ne hana shi tun da ya mutu in ko ya mutu din in bai wannan auren ba in bai auren sunna ba zai da lugga
akan magana sai masu neman ra'ayi suna roƙon malam wasu ra'ayi akan wasu matsaloli na Allah sun biya da ya bukata rufe da Allah biya bukata baki su Allah ya ji gan malam lawal kaura ya amin amin ya gafarta mishi malam Muhammad lawal kaura Allah ya mishi rasuwa yanzu nan Alhamdulillah ya dana nan jima Allah ya ji kansa Allah ya mutu masa nan zai huta masu zuwa masallaci to Allah ya dinga hakuri da juna lokaci ne na azumi lokaci ne na labibi da abin da kuka ga an shirya an shirya da don maslahar mutane da Allah da wanda ya zo in ya ce in an ce ya gyara ba an ce an kore shi ba ne zama na da ma yi an ce mazakin lafa ta fasa wani mazai fasa ya sai lafa da in haka ce ka maza ka maza don wani yanzu ko kuma wani babba wanda ake jin girma kunyansa Allah ba mu lafiya zama فاتحة مع صلاة الفاتح سبحان ربك رب العزة عما يصفون